أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعقل سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فإن قلت فما معنى حديث جبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حين تخاصمه مع الأنصار في شراج الحرة yawa ce ba in kulta in ka ce fama ma'ana hadisin zubairi me ma'ana hadisin zubairi bin al'awwami radiyallahu anhu da kuma me ma'ana kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam faɗa annabi tsira da mancin allah lahu da zubairin hina ta hasumihi ma'al ansari yayin rigimarsa da wani mutumin madina fi shirajil harra a cikin magudanar ruwa ta harra wanda ya je madina ya san harra za ka fita garin madina za ga wa'yansu gurma gurman duwatsu kamar girman kai manya-manya a kona baki kiran to ita ce harra to a irin wannan tsakanin akwai gona ta shi a zubair bin al'awami radiyallahu anhu da kuma wani mutumin madina amma sun ce mutumin madina duk da aka gama lissafi ba sa'alabace dan haɗibu ba ne sannan kuma ba sabit ibn qais ibn shammas bane sannan ba hadib ibn abi balta ata bane an ce ba a ma san shi ba dai wa'in suna tuhumar su da manafunci yana cikin kabila ne amma ba ansari bane gaba daya to a cikin gonar tasu akwai hanyar ruwa shine shiraj wato ruwa yake bi magudana gonaki ne ga na wannan ga na wannan amma inda ruwan yake tahowa akwai gona wanda zai fara zuwa in ya wuce sannan ya je ta ɗaya to ana yin haka wanda yake fara zuwa ta gurinsa to shi zai shi zai fara amfana in ya zuba ya buɗe kwami-kwami da kuma gudanar ruwan ya shiga to sai ya dakatar sai ya bashi kuma ya wuce wancan da za ka samu saɓani da shi da wancan mutumin madina sai shi mutumin madina sai ya ce shi ba zai yadda a zubairu ibn al-awwami ya amfani da ruwan ba kuma nasa ne zai fara zuwa sai ya ki da ya ki sai aka tafi kara gaban annabi alaihissalam to sai annabi alaihissalam ce iskiya zubair shine iya magana iskiya zubair zubaruwa ka fara ka wato ka bawa gonar ka ruwa yana faɗar haka faƙala lahul ansari sai shi mutum madinan ya ce an kana ya rasulullah ibn ambatika kawai dan ya zama dan babaninka saboda mahaifiyarsa yar abu abun nan ce yar safiya ce yar abu abun nan abdul muttalib sai ga annabi alaihi salam haka shi ne malamai suka ce wannan kalmar da ba dan zamanin annabi ne alaihi ba abun da zai fude shi sai an kashe shi hukuncin kisa ne kawai wanda diyewa annabi alaihi wannan kalmar to amma tun da shi ne da rai sai ya kyale shi sai ya fidda hukunci sai ce fatala wana wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi alaihi ta canja sun makala sannan sai ya ce is ya zubairu sun ma'ikis hatta ya bulugal jadara eh, sai ce iska ya zuwa ba gonar karuwa sun mahabis sannan ka tsara ruwan to hatta ya buluga littattara har sai ya je bakin gawa irin kaftu ɗinan da za a yi ya yi shuka a tudu sai ya shafi ya je hannun tsare ruwan sai ya gama mamaye gonar ka kaf ya je inda ke so sannan ka bari ya shiga gonarsa
الحديث har zuwa ƙarshen hadisi
فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يقع بنفسه مسلم منه في هذه ya القصة ce wa abin ansa a nan annabi tsira da mancala muna zahun abin tsarkakewa ne an yi ƙabe nafsi musulmin min hufi hajji da wato musulmi musulmi ya faɗa masa wata kalma wacce za ta sa shi ya fushi ya yanke hukunci wato mai zafi a tsarkake ke daga wannan ya fata masa rai ya yanke hukunci mai zafi ba wanda ida ba don farko ta iske ya zubair kawai iya nan shi kansa wannan an ci abin da alkali ya kara ba shi ba ne a hadisin hakikaninsa kalmar farko iske kawai ya ce amma da ya faɗi waccan kalmar shi ne ce iske ya zubair sun mahabis na tabalugar jadar ta sai je bakin gawa ka tsare ruwan ya cika ko'ina
أمر يرى- amurin Amrun yuribu.
abu ne da yake kawo shakku in aka ce haka ne Eh.
kushi annabi alaihissalam ya yi ya ji rashin daɗi akan wannan mutumin ya yanke wannan hukuncin Eh.
abu ne da zai kawo shakku kenan a cikin harkar annabi alaihissalam
ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب زبير أولا Eh, إلى الاقتصار على بعض حقه
ala على tariqi طريق tawassuli التوسط wassuli.
والسلم yawa to yace dalili anan annabi alaihi salam dabar zubairu awwala tun da kara aka masa ya dora zubairu da farko alal iktisari akan ya takaita ala ba'di haqqihi akan tashin haƙƙinsa ala dariqi tasassuti ka bisa ta kai wato tafarkin tsakaitawa Mm.
wa sulhi da sulhu so shi sulhu da ake yi a cikin abu uku ake sulhu ana sulhu a auratayya ana sulhu a jini ana sulhu a dukiya da iya nan ake sulhu shi kuma sulhu idan za a yi shi to akan so kowane bangare sai ya haƙura da wani haƙƙinsa wannan ya sare wannan ya sare sai a tsaya a tsakiya ita ce masala to sulhu kenan kuma har yau har gobe in aka nemi mutum ya sulhu yake to sai ya zo ya neme shi da kuɗi da magiya kuma ya fi ƙarfinsa shi matsalarsa kenan duk wanda aka ce da shi a sulhu to ya yadda domin wa sulhu khairu alheri ne in ba shi mutane da dama za su rayu cikin azaba su mutu cikin azaba amma akwai sulhu shi kenan sai ga duk masu shara aka kai rigingimu ba kasafi suke sauran yake hukunci ba inda abin da shafi haƙoƙi ne sukan ce a je a yi sulhu ita ce ƙa'ida in aka yi sulhu sai a zo a gaya mu sai a warware shi ke nan abin ita don kuma aka yi to kuma hukunci za a yi ko masu shari'a ba sa son yin hukunci a da shari'a ba a son hukunci ya fi son ya yi sulhu domin in aka yi sulhu to ruwa sai koma makon- ma- wato magudanarsa ta asali ta udul mai yahu ila majariha amma an samu rigima tsakanin wannan da wannan wannan ya ja wannan ya ja in aka yanke hukunci to gaba za ta ci gaba har zuwan jikan jika da alkalai sun san haka kisa suke son a yi sulhu in aka yi sulhu duk abin da yake so sarai yasa wanda ya kullace wannan cire shi ake gaba ɗaya ya fita sai a koma kamar da lokacin da kusuma bata taso ba shine amfanin sa shi sulhu to da aka zo annabi alaihi salamu sai ya ce da zubairu ba da ruwan ta babin sulhu da kuma tsakaitawa bai karɓi haƙƙinsa yadda ake so ba falamma lam yarda bi فلما zalika لم al-akhar يرضى بذلك الآخر walajja ولجأ yayin da shi ɗayan ya ki karɓa ya ki yadda da wannan walajja ina ce إيه akan shi ba zai karɓi sulhun ba إيه وقال لا ما ما لا ما لا يجب يجب.
ال- ما لا يجب.
ما لا يجب ya faɗi abin da bai waje bai faɗa ba إيه ina ce ma lajibi ya iya zama wajibi ya zama mubahi ya iya zama mandobi to ya faɗi abin da yake cikin wannan ba تو kalmar da ya ga annabi alzun an kana ya rasula ibn ammatika to ne bai kawace ya faɗe ta ba to yayin da ya faɗi wannan kaga bai karɓi sulhu ba
إيه استوفى استوفى استوفى النبي النبي صلى الله عليه وسلم للزبير الزبير حقه.
حقه sai annabi alai yanke hukunci kura an hukunci za a yi daman zubairu za a ba shi haƙƙinsa cikakke amma da ta tauye masa kai kawai sai annabi zartar masa da haƙƙinsa na haƙiƙa haƙƙin ya ce je ka kawai an baka haƙƙinka ka bayar isha kuma ka tare ruwa sai ya cika duk inda kake so sannan ka bude masa ya shiga nasa
wale haza tarjam tarjamar buhari ala hazihi alhadisi eh akan hannun ne Buhari ya tarjama babu wato ya ya ce babu Mm, babu ishara Ishara ila ila imamu imamu bisulhi.
bisulhi ga ababa fakudiya ko ko biya Mm.
eh hakama alaihi bil hukumi idan shugaba ya yi nufi ya yi ishara da sulhi sai aka ƙi to to hakama alaihi bil hukumi sai yanke hukuncin da shari'a ta ce a kuran shi ke to anan ku haƙƙi mai haƙƙin kawai shi za a ba haƙƙi shi yasa abu biyu ba a yadda a yi sulhu a kansa sai ya zama dole da dukiyar wakafi da dukiyar marayu ba a sulhu a kai sai in ya zama dole idan husuma ta shigo akan dukiyar marayu tsakanin wani da dukiyar marayu aka tafi gaban shari'a idan aka bari abin zai kai ga rantsuwa eh,
to wannan ba za a bari ba sai a yi sulhu haka dukiyar wakafi ita ma haka saboda idan wanda yake jan ya gobe rantsi domin da sabri ne za a taftara abin kaf a bashi to da ka ba za a yadda ba in dukiyar maraya ce in ka bari kai waliyin maraya ka ce kai ba za ka yadda a yi sulhu ba dukiyar maraya ce in yi rantsuwa shari'a za ta ɗauki dukiyar ta bashi gaba ɗaya marayan naka yi asara rukun yi asara a ce miliyan goma ce za a zo a yi a yi sulhu marayan na ke tashi da miliyan bakwai to ya fi sauki haka dukiyar da ta shafi da wa- wakafi ita ma haka ake mata in ya zama abin zai kai ga rantsuwa to kar a yadda sulhu ake domin a tashi da in kuwa ake rantsuwa za a rasa ta kaf
mm, hakama alaihi bil hukumi sai yanke hukunci da hukuncin da shari'a ta ce kura wa zakara fi akhir al hadisi sai ambata a ƙarshen hadisin fastawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina izin zubair sai hakkahu annabi sai cika zubairu a yayin nan hakkinsa gaba ɗaya
wa qad ja'ala al muslimuna hadha al hadisa aslan fi qadiyatihi da to musulmi sun sanya wannan hadisi ya zama shine asalan fi qadiyati wato tushe da za a dinga istinbadi da shi a cikin hukunce hukunce da hukuncin da ya zo na irin wannan da wannan hadisin za a dogara a yi sulhu in an ki kawai a zartar da hukuncin mai haƙƙin kawai a bashi nasa ɗayan kuma ya haƙura amma musulmi nan a nan fuka hawa yake nufi Eh, to zamanin farkon kace musulmi to malamai ake nufi dan dukkanin sun fiya mustahidai ne sai ake ba su wannan kalmar
وفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورجاه a cikin sa akwai koyi da annabi mai tsira na mancin Allah fi kulli ma fa'alahu cikin duk abin da ya aiwatar fi hali gadabihi wa ridahu ta cikin halin fushinsa da kuma halin yardarsa hankalinsa na kwance ba fushi da kowa
وأنه أنها wa innaha وأن إنك wa annahu wa innaha an yakadi alqadi وإنها أن يقضي القاضي وهو غضبان galbanu cewa magana da aikin wa innaha wa innaha in annabi alaihi ya hana an yi kadi alkadi wa huwa gadbanu alkali yanke hukunci yana cikin fushi إيه، فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا sawa سواء domin shi annabi alaihi salam a cikin hukuncinsa a halin fushi da rashin fushi duk ɗaya ne
فيهما معصوم da kaunihi fihi ma ma'asuman domin kasancewarsa a cikin hali biyan rida wal gadab annabi alaihi salam ma'asumi ne amma shi alkali ba ma'asumi bane in ya fushi sai ya hakura ba zai yanke hukunci a lokacin ba sai ya fushin ya sauka ko ya gaji cikis ne ma sai ya dakatar da yanke hukunci eh in ya gaji a tana ciki ko yana tsananin jin yunwa shi ma sai ya hakura ai hukunci ƙarfi ne da shi in na yanke an gama an gama alkali kiyaye sa shi ko wanda ya naɗa shi in ya zo gabansa yanke masa hukunci ta yamma sai wata abu ne in ya hawan nan bawon kan tasa a mazaunin annabi alissan ne shi yasa ba a ba alkali albashi ai duk abin da aka bashi ba albashi ya wuce wannan wani rariya sunansa girmamawa sai dai a ba girmama shi ko a ba shi bashi amma ba dai albashi ya wuce wannan نعم الوظيفة القضاء لأهله وظيفة الأشراف والأفاديل a'a malami daban alkali daban ai malami sai dai ba da fatawa in an ga dama ɗauka an ga ma ba za ta ɗauka amma alkali ilzami ne da shi da zartawa shi sai ya bi diddigi sai ya bi sau ma mai fatawa aka za ka bashi ko da fara fa aka aka yi masa dungu zai iya ba da fatawa sannan kuma ba da fatawa in ya zama na kwararre ne duk fatawar da zai bayar sai ya gaya wa mutane ku lura da wannan fatawar da na baku ya fahimta ta idan abin da yake gudana a kotun ƙasa ya saba wa abin da na faɗa to kakku yi aiki da fatawa ta in kai aiki da ita gaje gaban alkali zai zartar maka da hukuncin da yake kotu ba ruwansa da fatawar wani da shi yasa don malamin aka zo masa da fatawa musamman ta gado da sauransu kar ya bada bada fatawar ya tambaya ya magana tana gaban alkali tana gaban alkali sai ya shuru kai je haifar da fitina in ya bayar alkali shi ya san abin yana bin sawu dake dake dake shi ko bai san wannan mai ya bayar su ko sai su rike wannan in suka sai su ce ai malam ya bada fata akan kaza alkalin san zuciya zai ba a isa ce ne musu in abin yana gaban alkali ba a sa baki sai kai shi sai an yi training din sa kuma an bashi iko akan zartau
وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه لا لنفسه سوشين النبي عليه الصلاة كما جاء في والسلام الحديث الصحيح إنما كان لله تعالى سود الله عبادا كان سوا كما جاء في الحديث الصحيح كما عند ذو أتكين صحيح إنغاتتشي Mm.
حديث إنغاتتشي بعد أن كان سيفشي عليه الصلاة والسلام Eh, wato da ya ce an kane ya rasula ibina ammatika ta ai annabi ya taba hadisi amma ba shi kasiyar ba a mazauninsa a ce na mutum ba ne kalla ba a mazauninsa na rasuli ya kalla duk wanda ya taba shi risala zai taba to ba a rangwame a wani ba a rangwame yanzu ka ga da ka abu ɗan zuhair ya yi waƙa ya zambo ga kujeru ɗan uwansa kaga annaba sun yi masa hukuncin kisa yanke masa sai ake gani annaba sai da haƙurinsa ya zai haka to ba shi kasiya sai taɓa wannan abin da ya faɗa saƙon da ya zo da shi ya taɓa su da ka dole a kara wannan a kansa ya tsaye to shi ma anan annaba alasan wa kansa ido ba abin da yake cikin abin da ya zo da shi na saƙo shi ya kalla in aka ce ya yi haka to risala ta faɗi kuma annabi ba ya san zuciya ba ruwansa da wani wani to ɗa'anin a annabta yake za ce kawai sai zartar da hukunci
وكذلك الحديث في yi إفادته وكاشته ikadatihi أو kashata إكادته eh kashata Ikashata.
radiyallahu Min min nafsi.
nafsi haka zo hadisin da ya ikada shine ya ba da kansa a ɗauki fansa shine wajen ukashatu dan bihisan annabi sai ya ba da kansa ukashatu ya karɓi fansa من نفسه wato daga kansa تو kansa ibara ce ukashe ta irama تو لم يكن لتعمد حمله الغضب عليه bai zama saboda ganganci ba ne wanda wato yana sana fushi ne ya ɗauke shi ya ba wannan abin ba تو بل وقع في الحديث nafsihi ya ce نفسه bari ya abu ne a cikin hadisin shi kansa مم. أن anna أكاشة قال له shi ukashe ta ya ce da shi ضربتني darabtani bil kadibi بالكذب ka doke ni da sanda مم.
فلا فلا أدري أدري أعمدا أعمدت أم أم أردت أردت ضربا ضربا ناقصا.
ناقتك ban sani ba kana sane ne kada ke ni koko ka je dukan taguwa dukan ya zarce ya same ni can da daga fitahu makka ne ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai annabi sai ya daga wulala ka zai zabar taguwarsa alaihi salam sai wulala ta doki ukashi shikenan to amma an ce ita a ƙasarin ƙariyar maganar lokacin da izaja a ta sauka ne annabi alisa ce jibrilu kai min na aiki wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba kai baya mun ka bani labarin rasuwa ta ke sai ce masa haka to shine sai ce bilal faɗi cewa da mutane as-salatu jami'a a taru to haka zo aka yi sallah sai annaba sai hau minbari to sai ya magana ya ce wanda din na taba mai wani abu ko na da ke shi ko ne kaza ya zo ya faɗa yau ya ba shi dama ya rama da sai uka shi ta yi miƙe shi ne wanda aka yi maganar mutum da mutane za su ga aljanna ba azaba ba hisabi ya ce rasula sani a ciki sai ce an ta minhu to shi ne sai ya tashi yaya sai ce in banda ka faɗa ka wajen ya keto an zo ba sai gaya masa wanda ya ce lokacin da aka dare gaba ta umarka ka doke ni da sanda amma ban sani ba kana sane ko kuma gaje dukan taguwa ne ka same ni dan na zo dab da kai
wa uzuka billahi da ukashatu an ya ta'ammada ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wa uzuka billahi ina neman Ima muka tsari a gurin Allah ya uka shi an ya ta'ammada ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za a nufi ka da gangan ido ke ka bai ce an ata'ammada ka ba bai ba tsara mirin kansa ba kalmar Rasulullah ita da wannan mustahili ne ba zai haka ba ya ɗauko mukahun ya saka da yawa hukunci yakan zama irin wannan sai a tashi daga hidabi ko kuma takallum sai a mai da shi wato gaiba kaga rasulai gaiba ce saboda ya tsare abinci ba zai afku mutum da annabi ne shi alayhi salatu wassalam kamar da Allah ke cewa annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah yace wastaghfarta lahum yace wastaghfara lahum ar-rasul sai dauko muqama ya saka a kansa ake magana da in yi da wannan muqamin komai yayo duk abin da ya fadar Allah ta zauna shi ne
waka zalika fi hadisin akhari to ma nan din alkali ya kawo wannan kadiyan ne saboda magana jalaluddin suyudi shi ibn al-jawza ya ce hadisin wannan na hudu bada'i a zo a daukan samu maudu'i ne shi ibn jalaluddin suyudi ya ce a'a alhiliya an zo da shi amma ba a mace wato maudu'iyar hadisi ba maudu'i ba ne to shi sa alkaliyar sai ya yarda da maganar jalaluddin suyudi ya kawo shi ya dauki maganar ibn al-jawza to ba zai kawo wannan bakariya ba ce
وكذلك في حديث آخر مع الأعرابي حين طلب عليه السلام اقتصاص منه haka nan kuma a cikin hadisi na wani daban tare da wani balaraban ƙauye yayin da annabi alaihi salam ya nemi kisashi wato daukan fansa daga gare shi
faƙalar arabiyu sai da balaraban ya ce kad afautu anka ya nai maka akwa
wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam kad darabahu bisawdi lita'alluqihi izmami naqatihi marratan ba'da ukra ya ce annabi mai tsara mucin Allah ya dake shi da tsuman giya ko bulala da ta'alluki bi zimami na kati ya rike akalan rafa wato taguwar annabi alisun maratan ba da ukura ya rike annabi alisun sanu dirku hajata bukatar da kake na gane ba sai ka sake bina ba abin da ke son biya sai ki sai sake zuwa sake rike naka sai sake cewa da shi nujirku na hajjata kai na fahimci bukatar sai sake rikewa to shi ne sai ana sai aka masa bayan yi na uku sai ya ɗauki sula da sai zafga masa ba da rabu ba da salasi marrati sai bayan wato matsawatar masa da yi na uku sai da sai sannan sai ɗauki bulala ya doke shi
وهذا منه صلى الله عليه وسلم من لم يكف إن نهيه da ثواب wannan daga wajensa annabi sun ga wanda ya ki tsayawa Eh.
akan hanin sada'i إيه sawabun ثوابه daidai ake a wannan wa mawdu وموضوع adabi أدبه sannan bugire ne na ladabtar da dan adam annabi ce bari ya ki bari to ya cancanta ladabtar da shi
لكنه عليه السلام أشفق Ashfaqa.
أشفق annabi alaihi mai tsaya da mancala tausayinsa iji ya da ke ko je tausayinsa sai ya sauke abin daga إيه ladabtarwa kuma sai mai da shi kawai an masa ne haka مم.
ana neman afuwarsa
إذ كان حق نفسه Haƙƙa nafsi.
إيه من الأمر حتى أفاء عنه domin shi al'amarin kana haƙƙa nafsi تو- haƙƙin na annabi ne alaihi salamu amma nafsin ake nufi haƙƙinsa ne na risala تو- da ya hana shi ya ƙi hannuwa to laifi a shari'a shi abin yi wa biyayya ne shari'a amuran wani hai to da ya ƙin ya doke shi daidai ake amma tausayi ne ya sa annaba sai ya ce to na bar maka haƙƙin wannan so da ka zo ka rama shi ko sai ce kar a fauta anka ne maka afuwa ba zan rama ba مم. وأما حديث سواد بن أمر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا متعل- ana متحلق mutakallikun amma hadisin sawadi dan amur مم.
amma shi ma sun ce sawadatu ne sawadatu ibn amr amma shi sawadi dan amr ahudi ne تو-
sawadi dan amr ahudi ne تو- ai badar ke ranar badar da aka zo aka jera sojoji suka yi sahu dama ranar ne aka fara ganin sahu a yaƙi da can ba a taɓa sanin haka ba sai dai alkarro wal farro jarumi ya rinsa ido ya fada cikin abubuwan ba ya isara ya isara ya jiyo cikin wansa a guje in an jima ya faki ido ije ya kai to shi aka sani alkarro wal farro amma da aka zo badar annaba sai sai jera wanda suka fi kowa karfi a sahun farko sai jera wanda suke biye da su a sahu na biyu sai jera masu biye da su a sahu na uku shine Allah yake ta ka annahum bunyanun mursus to da ya jera su a haka da alayhi salatu wasallam sai shi sawa da dan amur sai ya zoge ya yi wawace sai annabi alayhi salatu wasallam da ta dunguri cikin sai ce koma daidai sai ya saito sai ce na ji zafi sai ce an wakara saboda ke sasun gobe kiyama isa shi an wakara amma shi wannan sun matsan hadisi suka ce sawadata dan amur sunansa shine mai wannan kissa ya je gurin annabi alisun ana mutakhalliqun ina mai tiri tiri تو- tiri irin na gashi da ake a ɗauko a lallaba shi wato sibga a sa a gashi haka a tira shi to ya sa irin wannan ɗin a jikinsa annar sai ya gani ko abin yana da ƙanshi faƙala مم.
warsu warsu ور- ورس ورس hudda hudda هدى هدى Eh, warsu warsu warsun sunan abu ne kamar nan ka ce gangamo gangamo kamar gangamo yake abu to gaman ka sara shi za gan shi dorawa ko ce to shi wancan abun haka da jaje jaje da dorawa a cikin sai yana da kanshi fure ne ko kuma tsoro ne a kasar yaman to an in mut- mata ne suke amfani da shi idan namiji yayi to ya siffanta da mata musulunci ko bai yadda da wannan ba to sai ya zo gurin annaba sai da wannan a jikinsa Eh.
to sai ya faɗa ta hanyar inkari ya maimaita sunan wannan abu ya ce wane wane kamar ka faɗa ne ba a cikin jin daɗi ba warsu warsu su sunan kar'icen kenan warsu to sai ya maimaita shi so biyu da ma na maimaita ta inkari ya kana ganin kamar kai kaza kaza kai amfani da shi to ya rabu da shi rabu da shi hudda hudda تو- چه هدى هدى hudda hudda مم.
shi abin nan ne a a a wannan mai kuke kiransa masu na'au in aka shaddada shi ko mace hudada ne hudada kamar sai aka sa ta'un kudigi mafi da sai zama hudada ita ce lugar banu tamim hudada فغض طرف إنك من تميم فلاك أب بلغت ولا كلابا كاغا غض amma duka quraishi ugudut min sautika ba ce gudda min sautika ba sai ai fakkin sa shi kuma sai ai idigamin sa to nan idigamin annaba ce hudda hudda kuma ki ce zai karkade ka da shi daga jikin ka
wa gashiya ne bi gadibi gadibin fi yadihi sai fi baɗin baɗini sai ya dole sai ya zungure ni da sanda a hannunsa a ciki a abuja a ni a abuja a fa'ajauni ni sai ya sa na ji zafi da ya zungure ni sai na ji zafi qultu qisasa ya sai na rasulullahi ce ɗaukan fansa ya ma'aikin allah to faka shafali an sai baɗinihi annaba sai ya buɗe cikin sai ce gashi inna ma da rabahu sallallahu alaihi wasallam kirin ra'ahu ne annabi mai tsara da nufin allah ya zungure shi ne saboda munkari da ya gani tare da shi to wala allahu lam yurid bi darbihi bil kadibi Allah tambiya wataƙila annabi mai tsada da wancan Allah bai nufin zungurinsa da sanda ba illa tambiya tambiha sai faɗakar da shi zungura masa ce ba haka ake ba
falamma kana minhu ija'u lam Lam yaqsidhu yaqsidhu.
galaban domin da wannan ya zama ija wato ya wato akwai raɗaɗi a cikinsa ya ji zafi To.
wanda annabi alaihi lam ya kasiru bai nufin haka ba eh talabar laban tahallul tahalluli minhu sai ne warware abun kafin kiyama ta zo a warware zama na babu wannan Mm, alama kaddamna muka kusan da wanda muka gabatar sai nemi a yi wannan shi na wancan balaraban ƙauyen eh kaga shi ma da ya ce ɗin ya yi masa afuwa sai da annabi sai buɗe su sai sumbanta ya ce masa afuwa to sai annabi alaihi ya ce duk wanda yake so ya ga makoci na aljanna ya duba wannan Daga shi yake so ya ga makoci eh wanda yake mana rada an yanzu da ila da jari fil janna bal yanzu ila da sai da ya taba jikin ya sumbanta sai ce arsala wane ne ai haka ne dan Allah sai an ga jikinka in taba ko na mutu da jikinka na taba taba ka amin amin.
sun samu.
Eh, sun samu alheri ba
Mm, da ma gaskiya goma ta yi sai a bashi ya goma.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام.
gashi an ambaci sulhu a tsakanin amma a yanzu abin ya gagara a tsakanin yan uwa a tsakanin makota saboda shaidan na mutum da shauran kuma shaidan na gaske ya shiga ya bata sha'anin sai a shekara da shekaru ana shari'a akan abin da bai kai ya kawo ba Allah ta mala wani jan hankali za a yi mana akan wannan domin mu dawo kan wannan tafarki na na sulhu tsakanin mu musulmi assalamu alaikum Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. Ai shi sulhu tunda Qur'ani ya ce wa sulhu khairu. Sulhu alheri ne. To duk mai imani ya kamata ya saurare shi. In yake zai zo ya neme shi da kuɗi da kamun kafa ba sai ya fi ƙarfinsa. In aka yi shi komai zai dawo daidai. Rayuwa ta tafi. To mafi yawa yanzu zukatan ne hassada da kyashi shi ke haifar da wannan. sai mace don ganin kamar in ya bar wani wani zai wani farshen susa wai ya fi shi ba wanda zai yi wuce arzikinsa ba wanda zai gaza arzikinsa kowa iya na su isa sannan in yi sulhun a nan yan uwantaka za ta tabbata domin shi imani ba a shiga aljanna sai da shi shi kuma zai tabbata ba sai sharaɗansa sun cika daga cikin sharaɗansa annabi alaihi salam ce la yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibba li nafsihi sai ya so dan uwansa abin da yake so ga kansa ko dan uwansa na jini ko na musulunci to idan na tsau- gilli ya shiga zuciya mutum yana jin haushin dan uwansa ba wannan kauna babu ita sharadin imani ya faɗi an samu matsala sannan na biyu sai ya sake cewa la yumina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasu ajma'ina sai ya fi so fiye da ɗansa da mahaifinsa da mutanen duniya gaba ɗaya to in akwai wannan kuwa duk abin da ya taso tsakaninka da wani ka san al'umma annabi ne alayhi salam idan an shiga wayansu matsaloli ka saka wannan a cikin matsala to annabi alayhi shi zai shiga ciki to in ka fi san annabi alayhi fiye da kowa kowa abin da ka sani da abin da yake duniya to za ka haƙura saboda annabi alayhi shi kake fifitawa to shi aka ki wannan kaga an samu matsala kenan cikin sharadin imani to sannan sai ya sake cewa alayhi salam la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani sai ce walan tuminu hatta tahabu ko ba za ku yi imani ba sai kun so juna in akwai wannan rigima ta zo a shekara da shekaru ana ina kaunar juna kuma kowane so ke illata dan uwansa to kuma kullum garin Allah ya waye wannan duniyar ba ta baya ake lahira ake ƙara fuskanta to kuma ita can ba a yi mata tanadi ba rushe ta ake yi nan kuma da ake ta hankoro tafiya za a wata zaman mugun gari ne duniya ko mutum ya tafi ya bashi ko kuma duniya ta kare masa sai ga mutum da ransa da kuma mata an daina yayin sa ba a komai da shi wata rashin lafiya ta make shi na kwance sai dai a bashi labari ba abin da zai yi to gurin da yake da wannan bai kamata mutum ya rusa inda za shi na dindindin ba saboda wannan wurin da ya ba shi da amana sannan abin da annabi alaihi na zo da shi shine dinke baraka lambul furqa ya kamata musulmi mu zama zare da allura ta dinke baraka idan an ga wani abu tsakanin yan uwa a tashi a ba ji ba gani sai an ga an sasanta su amma a bar su a cikin wannan fitina su ci gaba da tana ruwa ba daidai ba dinke baraka ake annabi sai abin da ya zo da shi ne dinke baraka lamur furgati idan ta ɗanku kuma sai ta kawaitar urfa sai a ƙara inganta ta a ƙara inganta ta kar a bari baraka ta shiga haka ake yi kuma sannan mutuwa mutuwa yanzu na in to sai ta ɗauke wani in aka tafi da wannan to ya shiga uku su kuwa nan da suke da ba su hanyar gyarawa tun da da wancan za a gyara ba sai yau aka sa ko yan watannin baya din nan na jin kafin mai tafiya maka din nan ne an sami irin wannan tsakanin dan uwa da yan uwa ka ta baka ji aka yi ta rigima aka tafi wata hukuma ta ce aje a yi shiru na jin hizba ce ma ta ce aje a yi shiru ta tura su suka tafi shi kenan da suka tafi aka je maimakon sulhu sai ɗaya zame ko sai je kara ka ga bai da sulhu ba aka je kuma abin ba shi ne da gaskiya ba aka je ranar da aka ji na farko aka dawo kashe gari ya mutu wanda ya kai tsara kuma shi zalunci sai ga shi wanda abin ya shafa sun zo mun a gigice ya za a yi na ce ku yafe masa shi ne kawai don yanzu ya gani dal ba wasa ba ne ya shiga inda ba wasa ko bai sai gyara tun da dai dan uwanku ne kuka tabbatar zalunta ku yi ku yafe masa ce in ba ku yafe masa ba ya shiga ku to haka duniya take da irin wannan sai sa su yake da amfani yanzu nan za a nemi abu a rasa ai haka ake sai an tsaya da ladima namu wannan Allah saka mu da alheri da jadaransa kokarin da yake na sasanta mutane ba karamin alheri ne a cikin ko wanda ya tsaya tsayin daka an yi shekaru sama da ko an kusan shekara ashirin ana cikin matsala amma da aka zo aka tsaya bayan rabin awa Allah ya warware matsala ana warware ya komai ya zama daidai ai ba a shekara ɗaya ba kusan dukkan wanda yi mace ba mai rai da ba a yi wannan ba sai da na gaya mace ranka ya daɗe ka ga abin da ka yi na alheri da duk sun shiga hukunci aishiru yana da amfani a wata karamar kuma da muka je muka tare hizba ce sulhu tsakanin dan uwa da dan uwa shekara 60 ba sa magana Allah ya bada sa'a aka yi kuma osu ɗaya wansu aka samu aka sasanta su shi ma kaga an yi nasara to haka ake son al'umma zama ɗinke baraka ba a waye gari in fitina ta taso ba wani yana ƙarshen gabashin gari ya dinga taso a nan yana hira saboda ya ƙara iza wuta kullum ana ta iza wuta ba daidai ba ne mutum ya zama kar a yadda to mutum ya zama bakinsa ya zama dafinsa ya fi na maciji kuma warin bakin ya fi na kura bai kamata ba tsakanin miji da mata sulhu ake tsakanin dan uwa da dan uwa sulhu ake tsakanin makoci da makoci sulhu ake tsakanin abokin hulɗa da abokin hulɗa sulhu ake a nusar da mutane abin da ake ciki shi ke wani bawan Allah da ya zo duk sabona da shi duka bai wata biyu ba masu suka zo min da rigima da amininsa tun tana yara iyalansu sun san juna kowa har cikin ɗakin ko ne ba ɗakin wanda ba ya shiga da 'ya'yansu da matan sun zo kawai rigima kuɗi ta shiga sai aka ɓata ba magana tsakani aka yi baran baran matan suka yi nasu guri an suka yi nasu guri suka zo muka zauna ɗan shago na ce za ku yi haka alaƙa take tsanin ku tafi kuɗi yanzu sai ana sake ba ku inda shi wani ya karfi kuɗi ya sarwantar kuma ka fahimci kamar ba ganganci ba ne ai gara ka yi aiki yawan yi wata biyu da sanin sa kudi ya kai miliyan shida a gurin yace na yafe maka zama shaida ya ce na ce na zama shaida ce na fi masa za mu koma mu cigaba da ɗinkewa da iyalinmu ga baki ɗaya kamar abu mai taɓa faruwa ba shi ke ba ka ake sulhu ke haka ake sasanta ba a kaɓa raka kai wanda 1987 sha irin wannan rigingimar suka dinga tasowa ni na sasanta tsakaninsu na kudi ya kai miliyan tara tun ta lokaci 88 miliyan takwas 89 miliyan tara da na lissafa a cikin shekara uku abinda aka yi ga miliyan tara tara so biyu nawa kenan na? sha takwas ga kuma miliyan takwas 26 a shekara uku na sasanta su abinda aka bari kenan magana ta wuce daga yadda na ga mutane abuwa sun ce bai kamata mutane su yin haka ba ai wannan to bayan wannan kuma abin mamaki ta waya kawai ya bugo mu ce ga wani ya zo an shiga rigima da shi ya ci kuɗi yana nema ya abin nan ya za a yi bisa ai ka iya yafi masu na abin karfin abin ta waya na gaya masa miliyan saba'in da hudu a wurin ya yafe masa ya yafe kuma har abada da sun bai sake ta da shi ko shi haka ake bukata ka zama zare da allura kar ka yadda ka zama almakashin tarawa ba in mutum ka biyo annaba sun rana ba masu ake ka zama wakili na gaskiya na annabi sallallahu a cikin al'ummarsa da salam Allah ta taimake mu Allah ya mana mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi makaraukallah akwai da farko iyalan garba sarkiyar cip cip shekara uku da rasuwa suke cewa a sa shi addu'a allah ya ji kansa da gafara sai kuma tambaya malam na ce sha'anin alƙalanci na ce abu ne babba kenan ko malam
alƙalanci babban abu ne mana bayan babu shi ai ba komai kuma ko me ake a ƙasa in lo ta zama babu ita abu ya baci da rule of law kowa ƙarƙashin shari'a ke ba wani wanda yake sama da ita tun an tafi aka ƙasa za ta zauna lafiya amma in wannan ya faɗi ba a jin maganar shari'a kabi ya lalace ba kuma mai sake zama lafiya shi yasa za ga da turanci suke ce judiciary me suke ce masa is hope of any country shi ne hope of any country duk wata ƙasa in akwai shari'a to za ta zauna lafiya amma in kotu za ta yanki a ƙi ta biya lalaci ba wanda ya ce zauna lafiya ko an kuma tashi daga mustama na mutane an zama na dabbobi nan ita lo ita ce take tsaye da kowa in ta ce karka tsallaka na ba bukatar sai an tsawa ka wani karfi ko an sa maka kusa in ka tsaya to ka zama mutum ma sai an sa maka kusa to an tashi daga mutum an shiga dabba kuma duk duk abin da shari'a ta ce ina to tsaya bari to bari yi yi gwargwadon ikonka to an zama mutane amma daga an ce ba ta da kima to shikenan kuma an fita daga mustama na mutane society ya ta daga mutane kuma ya zama kuma jungle life rayuwa ce irin ta dabbobin dawa shi yasa take da muhimmanci ko ina a duniya ake kokari ya zama na shari'a tana da kima tana iya tsaye da kowa a matsayinsa shikenan kuma duk wanda zai wani abu ya kokari ya tabbatar wannan abin bai saba wa shari'a ba sai ya yi to babu wani abu mai faɗi da ruwa a duniya irin irin ka'ida sai ka zagaye duniya ga baki ɗayanta wani zai ce maka ta tafar wale a sauke wani mai lakuce maka hanci ba mai maka ba mai hararaka amma kana neman abu mai kunci wanda ya fi komai ko saba doka ko shugaban ƙasa ne fa mutum in ya saba doka sai rasa yadda zaka kansa duk girman mutum in ya saba doka ta tabbata shikenan sai ya zama masa alaƙa sai a shiga shiga ta ina za a fita za a kubuta in an yi sa'a da tabtatar a kwaci kai in ba a sa'a ba kuma kwata ma ba zai goma to kaga maganin kada a yi kar a ji to kar a fara to bin ka'ida ita ce fi komai yalwata saba ka'ida ya fi komai tsunci Allah ya taimake wannan ya dole yana ga duniya ana samun haka amma wato in aka ce an samu ana samu a son zuciya ai ba su ne ga baki ɗaya ba ai ƙa'ida ita ce wannan wanda wanda ya saka son zuciyarsa wannan nasa ne da dama in aka ce duk ƙasar ta juye haka kuma son zuciya ke to ƙasar ta mutu shi ne last hope of any country judiciary is the last hope of any country daga an rasa shi to ƙasa ta mutu kuma najiri ba a kiyasi da shi ba a kiyasi da najiri ya ce to in su ba su da gaske ba a kallon wasa kwarai kuwa wani kuma ita an yi ta kan masalihul mursala wa an yi darajoji darajoji in ka kalubalanci wani abu sai ka kai gaba to sai a samu wanda ya sani ka san shi a fil da ake ba a yi ne don saboda kalubalantar ainihin gundarin hukunci idan ya faɗi nassi abin da yanke hukunci to wannan abin da zaka in zaka yi a firma to fahimtar alƙalin zaka kalubalanta kawai in an yi a fil ta ai abu kaza da yi din nan da kaza da yi din nan to a kansa ne nake ganin ko kaza to su ko masu a fil din wannan da za su za saurari karaka wannan za su duba idan abin da ka faɗa haka yake to sai a duba sai a tura a ce a yi wani abu in kowa ka wani sai su watsar da cewa na wanda ka faɗa ba daidai ba ne shi ke nan sai a zarfi barin hukuncin sai ta fito eh harkar shari'a ita ce ta fi kowanne so da ita ba a yanke hukunci sai an bi diddigi ana bi ana bi ana bi ana bi ana bi shi za ga aka ce ga ɓarawa an taso shi a guji ina yake nema ya tafi wurin 'yan sanda to wanda ba shi da basira zai ɗauka ya tafi wurin da za a kare shi ba haka ba ya tafi inda ake bin ka'ida shi zai da yadda kawai dan sanda ce shi kenan ya kama shi ya ɗaure a'a in abin ya zo sai a kai shi gaban shari'a sai sun bi sawu amma ka bar mutumin gari kisa ne kowa in ya zo da madoki kawai duka zai ba shi da dalili eh irin jami'in da jahiliya suka yi ne ai la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati alama qala burhana ya ce wayo shi kenan zai zo su bubbuge mutum sai sun kashe ce mai maka ne eh lokacin harbul wasu saka ake lokacin da aka ce tibba'ul yamani ya zo yana son jalila bintu murra hankali fa ya tashi na banu bakar da banu tagalib laraba suka fusata aka fara hayaniya ita wata 'yar kasuwa da ta ga wani sa'ada yana ciniki yana nema ya fi ta kasuwanci kaga sun tunzura sai ta ce wa ne ce na'am in baka bar nahiyar na ba zan ce kai ka zugo ta ba'ul yamani ya ce zo ne wannan yarinyar ai yaron sa sai ga jiki na rawa tuni tattara ina sai iku da dawa ya ce ya jikin ke ce in ta faɗa ni ne sai sun kashe na sannan su tambaya mai dalili ce zai zada irin wannan rayuwar to ita shari'a ba za ta yadda ba sai ta bi diddigi tana bi daki daki daki ta ga haka yake ko ba haka yake ba amma mutum gari ya zo kawai shi ke to shine tsantsar rashin hankali da ake samu yanzu kana so ka ga rashin hankalin mutane in an cika ana wani abu a ce ga mayya mata sun tare mai kake tsar duk abin da ake na alheri ya gama rushe kafin a sami hankalin da za ta yadda abin cika ce mun annabi miya yau dubin ki ta cika kowace ka za ta fara modoki za ta dauko to ina wani to in an cika masallaci ko na juma'a ne in aka fito daga sallah ko limamin da ke sallar juma'a da wani zai kura ce ga ɓarawo nan masallacin za su bi shi da duka so da babu zancen hujja hankali babu shi ku shi sa ake sa shari'a ita sai ta bi sawu inda akwai laifi ta yanke in babu ta saki ma in ka bar wa mutumin gari to ɓanna zai shi sa za ka ga yanzu kamar hukumomi in ana rigingimin nan ana boko haram ana kaza ana kaza ana kaza sai a dinga ganin kamar ya kamata a ce su ebo jama'ar gari a ba su horarwa don su gashi magani sai gwamnati ta ke ita ce da gaskiya so da idan ka ɗauko mutanen ka ba su wannan idan suka kashe maka wannan wata kuma ba fasa ƙarƙashin gifanka kowa wannan koyarwar da ka yi masa zai amfani da ita cin burinsa amma in aka ɗau ɗan sanda aka ba shi horarwa ko soja in ya sauka to ana da iko da shi ko ya sauka amma mutumin gari ka ba shi horarwa na makami ka rabu da shi an gama rigima shi kenan me kake tsammani me ya jawo kasan nan fashi da makami yakin ba sasa da ake bangaren da aka yaƙa da aka gama yaƙi sun koyi aikin soja sun san makami kuma an gama yaƙi an cinye su an kuma sake su sun shigo cikinmu a lokacin wanda ya tsara musu yaƙin baya tare da su ba sa ƙarƙashin kowace gwamnati sai suka dinga amfani da training da suke ci da makami suka dinga fashi a ƙarshe har ya zama ruwan dare a ƙasar nan yana cin wai lati da shi yasa kullum hukunci shine zaman lafiyar mutane eh assalamu alaikum
Assalamu alaikum. Na gafata malam. Karatun jiya da aka yi bambancin zagi da ashar saboda mu masu raunin fahimta za ka ji wasu mutanen suna kafa hujjoji da zagi to ga a ƙasa hausa bambancin ashar da zagi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. ita a shari'a ai mutum mai mutunci ba ya yi kalmomi da zai faɗi a sha wato al'aura gudugun gudugun ya faɗa mai mutunci ba zai wannan ba shi zagi ɗan abubuwa ne da ake sa ba da masu zafi ba in ka lura da zagi a ƙasarmu ai kaga in yaro ya wani abu sai ce ya ce ya kunshi wace da shi wariyo eh wariyo ce zan sha ruwa a ce ruwo cikin an gama zagin su ruwo riga zan sa ce rigo shi ke nan wannan amma an ka wuce haka za a faɗi al'aura a fili to a sharci wannan ba daidai mai mai hankali mai mutunci irin wani ka fahimta Allah samu dace shi amma maganar jiya da muke na hadisi na ana ko sabba ba ana nufin a fito a zagi mutum kaza ba in ka duba shari'a an je kotuna ana ai akwai ladubba da ake wa mutum wani sai mai shari'a ce a warware rawaninsa in aka cire rawanin sai ka kawo ba shi ba shi ke na gama masa hukunci shi wani a cire masa wuta sai a ga ka wani ce tashi ka taɓa ba takalmi a kafarka irinsa ake magana tashi ka taɓa ba takalmi a kafarka sai ga mutum ya tafi yana cikin mutane ce wani kwalabi aka kafa su ba takari shi ke wani kuma a tafi da shi gurin mutane a je a tsaya ce yi bayani ke ni ne wani na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza to ta shahiri masu shara sun shahara shi an tayyada shi an san abin da shi faɗa da kansa to wannan matsayi ne na shari'a ko ne masu shari'a sun san waye ya kamata a yi wannan a wani muhalli ya kamata a yi to da shi ake wannan magana da ke ta faɗa abu ne rufaffe masu shari'a su suka san maganganun da annabi alisa ya faɗa a nan me yake nufi alaihi salam shi san dan fito maka da shi yanzu kaɗan ba zagi irin na na gudugun gudugun da ake a'a na hukunce hukuncen shari'a ne a yanke wa mutum wannan daidai gwargwadon darajarsa da mutuncinsa wannan a yi masa wannan wannan a yi masa wannan shi kenan haka ake yi eh to shi ta shahiri kaga yanzu mutane sun mai da kansu in akwai shari'a ta shiri shari'a ce ko ta isa ta ce a faɗawa ne ya laifi a gaya wa duniya ta shi amma yanzu duk wanda iya wani ba daidai ba in ya kama shi babu bin diddigi ba komai sai cire masa sutura kaf sai ya tsaga shi ya tura a waya to ba shari'a da za ta yi wannan ita amma ta yadda mutum a bayyana duniya laifi shari'a ce take tabbatarwa ta ce a sanar da jama'a sani shine tashkiri shi ma hukunci ne fanacin waje mai zaman kansa amma yanzu kowa shi yake da an masa abu sai ya zo ya ce wa mutum sutura kaf sai ya rike shi saboda shi kuma ba karfi tun da ya riga ya kuskure ya yi laifi sai a saka shi a harba an tulakanta shi an tozarta shi an wuce an keta mutuntakarsa kuma an nuna al'ummar ga baki ɗaya ba ta mutane ba ce kuma wanda ya wanda sai kwanciyarsa waye kwana lafiya an ƙala mutane sun lalace society da irin wannan ba daidai ba ne a dinga haka ba kyau da dai makamantansu abubuwan da kuma suka zama an nimimanci ake shi ma ba shi da kyau a ɗauko maganar mutum da ya akan wani abu a yanke ta a haɗa ta da wani buri an nemimanci domin haɗa fitina ce me yin wannan ku annabi alci ba zai shiga aljanna ba sai dai ya tuba amin la da kullu jannata qattatu Allah ya kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mu gobe Allah ya kara malam lafiya
no